الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بايعك إن مسلمي ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مرحبا إلى مائدة القرآن الكريم العظيم يورانة تجمع كما ranar 27 daidai ga watan bakwai watan rajab ɗaya daga cikin watanni na musulunci babu wani hadisi ingantacce da ya ce a yi azumin tsofaffi muna ƙara jaddada wannan wasu kan yi azumin rajab kwana talatin babu dalili a ta gaskiyar magana ma ibn hajar ya littafi ta biyan al'ajab ko bayan al'ajab fi ma warada min siyamin rajab suna mai kama da haka wato abin mamakin mutane game da tatsuniyoyi da suka kitsa game da rajab amma azumin da kake yi a watan rajab alhamis litin la ba su bi amma da zimmar hadisi tabbatacce babu shi kaga mutum ya azumin rajab talatin sha'aban talatin ga ramadan kaga duk ya jikata ramadan din ya zuba shi da kazar kazar ka tsaya ka yi ka samu nishadi kai wanda ke da dalili arabtun ma ba mai hana ka azumin da ka saba yi na nafila ku ji wannan da kyau barakallahu fikum to 27 ga watan rajab 2000 afwan 1447 kuma 16 daidai ga watan wato yanayir ko kuma janairu ko kuma january an gane ko wanda yake na sha faɗa suna ne na gunki mai suna janus tun a tsohuwar kalanda mai suna rrc roman republican calendar da paparoma grigori ya mayar da shi na farko tun a ainihin 1582 da ɗalibin tarihi ya son wannan to shi kenan kwanan watan da kenan a takaice kuma mun kammala suratul ma'ida sura ta biyar za mu je ga sura ta hudu da yake ainihin daga ƙasa muka ɗauko zuwa sama Allah ka ɗaga mu da ƙasa zuwa ga sama ɗin littafin Allah ƙur'ani babu ya shi gagarabado gagarga sun makiya ƙur'ani mai girma ga waɗanda suka fahimce shi yadda ƙur'anin ya ce ba abin da jahilai ke bi ba su imani da ƙur'anin ba sannan su fake da abin da yake dole mu ci gaba da wannan bayani saboda duniya ta san cewa ga ɓata nan mai hankali gane ga ɓata ga gaskiya da take liyahlika man halaka an bayyanatin ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسمن عليم dan wanda zai halaka ya halaka amma baka isa kace ka bi bashin hujja ba wanda zai gane ya gane ya magana ta tsare wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ce ne gaskiya daga Allah take wanda sun da sai kafirce kafirai nawa aka yi a baya misali saboda dole ne idan ƙarya ta zo a ɗauki dalilai da hujjoji a dake ta da guduma gaskiya domin a gane gaskiya Allah ƙara gane mana ƙarya ƙarya ce mu guje mata gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon kanta za mu yi daura insha Allah a mazudin sahaba da yadda Allah kafin Ramadan ku ji da kyau mai littafin da muka karara mai shafi 124 na wani fitaccen malami a Misra daga cikin malaman sunna a Dr. Haitham Al-Al'at mai suna munkir sunna al-mazhabul masu inkarin sunna hanya batacciya ta batattu inda ya dauko tarihin tafiyar tun shekaru kusan 200 in ba ku sani ba abin ya fara wannan shedanci an gane ko wanda ya fara zuwa da abin shine tatsine shi ma Allah ya yawanci kalar da shi to tatsinancin na iya maimaituwa a salo iri-iri fa'atabiru halarsu masu hankali ku lura da kyau Allah tsare mu ya kare mu za ku ji tarihin su da manyan su na jiya za mu yi wannan daura ɗaliban ilimi muna da kwamiti a majalisar sahaba mai kula da haka daura littafin zai fito kowa ya mallake shi ya zo ka bi ka'ida ka cike ka biya fi da ake biya za mu yi dauran kwana ɗaya ko bi kafin da ramadan ya zo dai dan Allah muna son mu sauke littafin shafi 124 Allah ka datar da mu ka kuma tsarkake ayyukanmu sannan yan midiya dinmu akwai tambayoyi da na ce na yi tambayoyi guda takwas da wato yan bata zalla ba qur'ani zalla ba tambayoyi guda takwas to za mu kammala tambayoyin suna nan sun fi 150 birjit tambayoyin har wani malami ke so ta ai waɗannan ma batan da suke kai batar kawai ta isa sinadarin rusa su baka bukata ka ce komai don me hankali ya sa shi ne na shirme da shi karara bata a fili to ma wa adallahu Allahu ala ilmi sai Allah ya batar da mutum ga hujja a fili to amma tare da haka yau ai ba ta so kake magana ko an mm, jama'a dole ne ta sani la tubayyinunnahu lin-nasi wa la tak haka Allah ce ku yi bayani kar ku boye to daga wannan munfalakin muke bayani domin amana ce ta ilimi kar ka yi shuru saboda wanda ya shuru ga barin gaskiya zama shaidani kurmin shaidani to Allah ka ganar da mu ka kyashe mu bata rabbul alamin muna suratu an-nisa wannan sura an-nisa kafin malai karanto mana ga yar muqaddimarta shimfidar ta ƙwarya ƙwarya an gane ko suratun nisa ita ce sura ta hudu haka ne wace ce ta biyar ta shida fa ta bakwai fa ta takwas ta tara ta goma masha Allah masha Allah masha Allah ta goma sha ɗaya ta goma sha biyu tun da na tsaga na gaji ne ta goma sha hudu to Allah ya ƙara mana fahimta Qur'ani ya sa mu fahimce shi yanda annabi ya fahimce shi bayan da ja'ire ke so a fahimce shi ba Qur'ani ya fi ƙarfin haka an gane ko to suratul nisa kenan wannan sura ita ce ta hudu kamar da aka faɗa kuma tana da ayoyi 177 176 verses kuma sura ce madaniya dukkaninta 'yar madina ce suka ce banda aya ɗaya wadda ta sauko a makka amul fatihi dangane da Usman dan Talha inda ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amad wa idha hakamtum nisa ce to amma dai madaniya ce domin amul fatihi ne kuma lokacin ana madina ai a ƙa'ida ita ce idan sura ta sauka ko a makka ce bayan hijira to madaniya ce ko bu gane bane saboda an riga an akwai abin da bature ke kira paradigm shift paradigm shift an riga an canza mahalli an riga an koma madina ko an saukar da aya ana madina annabi zo aka saukar tun da na madina yanzu to automatically automatikiyan yar madina ce arafton to da haka kenan kuma tana cikin asaba'u tiwal mun ce akwai surori da ake kiransu bakwai masu tsayi kaga bakara ali imran النساء المنين كما المائدة الأنعام الإعراف الأنفال كأدى التوبة وأن ما لم ينكرن السبع الطوال دوغا يقود بكو kaga sai aka jona al'amfal da attauba saboda amfal ba ta kai aya ɗari ba sai aka haɗa su waɗannan ana kiransu asabu tiwal the longest seven kaga ba za ka ambaci fatiha ba ita sunanta tana da suna mai cin gashin kansa ana kinta as-sab'ul masani wal qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim an gane ko sannan kuma kaga kana da as-sab'ut tiwal kana da al-masani sai kuma kana da al-mi'in waɗanda su ayoyi ɗari ne daga nan kuma kana da mai al-mufassal wasu kuma yi karatun da kuko al-mufassal an kasa gida nawa gida uku akwai mufassal dogaye akwai mufassal matsakaita akwai mufassal marasa tsayi an gane ko mufassal sun fara a tawalibu daga ina suka fara daga ina al-hujurat zuwa ina zuwa abasa ana kiransu me ana kiransu iwalul mufassal daga abasa zuwa ina kuma in karatun ku addu'a ana kiransu wisatul mufassal daga addu'a kuma zuwa nas ana kiransu me qisul mufassal mhm awwal suratin min al-mufassali al-hujuratu li abas wa huwa al-jali ومن أبس لآخر الضحى وسط وما بقي قصارها بلا شطر haka makanasi ya faɗa ok to wannan bayanin dole ne a lokacin da muka shiga mukaddima na bayanin ainihin waɗannan suri masu albarka darasi na farko kenan kuma a suratu wato an-nisa an kira ta suratun nisa ne saboda ta ambaci matsaloli da yawa da suka shafi mata malam wannan sura wato ga ta nan ta zo da ruwayar hafs an asim da ruwayar warsh an gane ko daga wa warsh daga wa hmm? warsh daga wa an nafi ta hanyar wa yusuf al-azraq araftun sannan kuma da ruwayar kalun shi ma daga malamin sanafi haka da ruwayar duri daga malamin sa abu da kuma ruwaya ta iri-iri daban da misali kira'at nan ma bambancin na daga cikin hujjojin malaman sunna da suke jefa mabatattu 'yan ƙaryen ƙur'ani zallawai fitaccen malamin wato kuwait doktor usman al ke ce da me za ka yi ƙur'anin sai daga kira su la ƙur'aniyu ai kun san abin da muke kiransu a ƙa'ida a shari'a zuciya 'yar karama 'yar fiririya ita ce ke magana kan mutane ta ce wani mai gaske wani makareci wannan karama zuciya ce ana ki zuciya 'yar karama zuciya matsakaiciya kuwa ita ke maganin biki ka yau an yi biki yau wani ya buɗe gida wannan matsakaiciyar zuciya ce zuciya babba kuwa ita ce ke fuskantar issues na ilimi kawai ta fuskanci matsala ta ilimi ta kai ma ƙarya hari ba ranka da mutanen da ke tare da abin da su ma isa saurare su ba ko kusa yau kare in yi haushi in ka ɗauki dutse ka jifa mai ka cuci dutse ɗauki dutse ka jefin mangoro ko ka ɗan samu ka sha amma ka jefi kare ɗan banza ina ba ni jifa ɗan kare ka bushe haushi to kare bai haushi ba so kake ya buɗa ɗo baka ji malam na cewa zaki da ya shu sai gudu ake amma kare yana ihu ana jifan shi haka kare yake ai misali ka fuskanci issues na ilimi kawai ka baje su saboda abin da ake bana ilimi makaryatan ba su isa su tangari matsala ɗaya ba na ilimi dole su gudu ai to ka basu da haushi mana haushin abin da ya kamata su yi kenan kai kuma sa gaba za baka ci gaba da bayani bayan Allah na ga sun gane ai sun san ga ƙaryar sun san ga gaskiyar shekara dubu da ɗari hudu duk musulmin kirki suna na akan a kitabu sunna shekaru ɗari biyu ne aka samu su ‘yan ƙananan ƙwari batattu almajiran wato batattu mabiya ta tsine dan ai ta cin canza yanayi yake a misali to haramun ne ma'abota ilimi su yi shuru la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu an fahimce ni ko wannan kenan suratul nisa an ambaci an-nisa wato da adadi mai yawa a ƙur'ani fiye da goma sha wani sha hudu kuma duk wani littafi na duniya duk wani addini ba addinin da ya mutunta ya mace irin musulunci domin ga sura sukutun da guda suratu mai alaran momin ku gamin akwai suratun rijal a da Allah ku nemo ta yi babu ne ai suran mata ke mace ki san Allah ya mutunta ki ya girmama ki ya kambama ki ya daga ki araftun suratun nisa akwai sura sukutun da guda da aka sanya ma sunan mace suratu maryam akwai sura annabawa suratu hudin akwai suratu dawud ko da dai an fi kiran suratu sa'ad aka haka aka fi sananta amma na ce mata suratu dawud amma ba za gani a rubuce ba akwai suratu yunus akwai suratu nabi ba sunanta ba kenan popular suna popular suratu tahari ya ayyuhan nabi arahtun sannan saboda mutunta ya mace sai suka ce da Allah ya tashi ba da ma haihuwa mace ya fara ambato ya habulu mai sha'o inasan a cikin suratun shura Allah na baiwar ya mace ga wanda yake so mace ya fara ambata suka ce jabbara kasral unsa li'annakum tahtaqirunaha ya mace da kuka rina ita Allah ya fara gabatarwa anan kun fahimce ni akwai annabin da gaba ɗaya ba shi da ɗa ko da namiji ɗaya annabi lo akwai annabin da kuma ba shi da ɗa ya mace ko ɗaya annabi ibrahim akwai kuma da allah ya tara mai maza da mata shugaban mu annabi muhammad akwai wanda kuma Allah ya mai da shi bakarari ko kuma ka ce aqima shine annabi lut afwan annabi yahya kan hasura araftum saboda mutuncin ya mace wata hudu ba zane kusan juma'a uku da suka wuce ai mun koro hadisan duk wanda Allah ya jarrabe shi da ƴaƴa biyu a wata ruwaya uku a wata ruwaya ba ma adadi yayi hakuri da su annabi ce haka muke da shi aljanna kaga mu ce ambata saraka mace ba a bar wasa ba ce kafiran duniya burinsu su ɗauke mace daga gidan tarbiyya su kai ta zuwa ga lalacewa sun san ita ce tushen tarbiyya in ta lalace a lalace to a hiriya ke ya mace musulma ke yar musulunci ce yar qur'ani da sunna ce yar tarbiyya ce ke yar qala Allah qala rasul ce ke ba ke ba bid'a ba shirme rike addinin ki yanda annabi Muhammad ya kawo manta da shedanin duniya Allah ka samu dace wannan a takaice kenan suratu an-nisa wato tana da aya 100 ne ce da ku 176 shida tana da kalma kalma kalma kalma 3745 misali ya ayyuhan nas ya kalma ce ittaqu kalma ce haka malaman ulumul qur'an quranic sciences suka bi diddigi tana da words vocabularies har 3745 sannan kuma tana da haruffa ya ya din harafi ne alif harafi ne sai da suka bi diddigi suka ce tana da ainihin dubu goma sha shida da talatin wannan ai ba tafsiri ba ne wannan ana kiran shi ulumul qur'an amma yana taimakawa wajen ƙara fito maka da faɗin ilimin malamai wajen ba ƙur'ani muhimmanci da suka yi ba shi muhimmanci yanda magabatan farko suka ba shi muhimmanci bayan da batattun baya suka zo ba Allah ka tsare mu da bata to wannan shi kenan a takaice ga musa sai mu je ga fara karanta ta Allah ka ba mu ikon karanta ta da dukkanin Qur'an yadda Allah kake so ka ba mu ikon bayyana ayoyinka yadda Allah kake so ba son zuciyarmu ba ka sheshe mu da santsi ga barin hanyar magabata iqra wa billahi tawfiq ya kamata na ce kowa da Qur'an cikin kowa ku saba da wannan yan uwa ku saba in za ku zo mu tafsiri ku zo da Qur'ani sai ku tara lada da yawa kuna jin karatun kuna kallo duk juya takarda da kuka yi lada ke gare ku san da wannan to Allah ka samu ƙara ganewa iqra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
to mu fara da wannan aya ta farko Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ya ku mutane nan wannan aya ta kira duniya ne gaba daya bata ce ya ayyuhan ladina amanu ba ballantana ka ce banda ka annas shi yasa qur'ani littafin duniya ne gaba daya annas kuma yawanci ya ayyuhan nas kan zo ne a sura makkiya galiban sauri na makka amma da aka je madina imani ya kan kama sai aka ringa ci ya ayyuhan lazina amanu don imani ya zauna to amma kuma kakan samu sura madaniya ce amma ta ce annas kamar wannan ko bu gane ba ne saboda annasa ai madaniya ce a cikin bakara ma wajajen aya ta ashirin ayar nasu ubudu rabbakum khalaqakum tare da bakara madaniya ce wa haka ba to wannan na daga cikin wuraren ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku kalmar ku ji tsoro kalmar tsoro duk wanda ka ce da shi wane ai ya fi tsoro to wannan suka ne suka ne ba girmama ba ne amma ka ce wani akwai shi da tsoron Allah to wannan ka mutunta shi ko ba gane ba ne shi yasa idan ka ce matsoraci a hausa to ka zage shi shi yasa ba a cewa mutum ai matsoracin Allah ne a wannan ba hausa bane ba a cewa matsoracin Allah kai za ka ce matsala sai dai ka ce mai tsoron Allah ku gyara hausa ku da Allah amma in ka ce matsoracin kora ne kayi daidai dan rago ne ai matsoracin maciji ne kai ba ka tsoron macijin kai sai ka gani sai gudu tsoro da ake nufi nan suka ce tsoron Allah wani haske ne da Allah ke jefawa a zuciyar bawa da wannan hasken kansa ya guji abin da Allah baya so ya rungumi abin da Allah ke so shi sa nake faɗi cewa kar ka zama mai la'antar shedan a waje ka zama abokin shi kuma a ɓoye kun gane hausar a waje ka ce Allah ya tsere mai shedan an ka kulle kofa abokin shi ne kai a cewa ina kanta kuma Allah ka kyashe mu na su misali tunan da aka ce ku ji tsoron ubangijinku kalmar ubangiji rabbakum daga rabba yu rabbi ay sa'a yu fa'i kenan allazi rabba huwa allazi rabbana bil ulum nafi'a wanda ya tarbiyyance mu da ilimin muka inda ilimi na ma da jin ka ce ilimin muka ko ilimomi ban san wace hausa kuke mai ita ba haushe kan ce ilimi ko ilimomi ulum yanzu da ya baka ido ai tarbiyya ce ka kalli abin da nace kabar abin da bana su tarbiya ce da Allah ya baka hannu ka ci abinci yi amfani da hannu kuma hannun sai aka tsara maka banda hagu tarbiya ce ka ci abin da ya halatta don ka samu karfin bauta min tarbiya ce yi baka kafa yi tattaki ka je gun tafsiri yi tattaki ka je sallar juma'a yi tattaki ka je makabarta ka ga inda ake bid kai ma za ka tafi tarbiya ce to ya tarbiyance mu da ni'imominsa da ba sa iyakantuwa kuma ya sake tarbiyyantar mu da lafiya kowanne mana in ba da lafiya ba ya zai iya zuwa ba Allah ka ƙara mana lafiya kuma ka ba mu mai amfani ya Allah Allah kar ka ba mu lafiya saba maka ya Allah waɗanda aka jarrabe su da amfani da wajen saba Allah ka shirya da su ka sa mu gane gaba ɗaya mu to ku tsoraci ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku kunga khalaqa suka ce al khalqu huwa al ijadu min al adam samarwa daga rashi li'anna allaha rabbal alamin khalaqaka wa awjadaka min al'adami ila al-kawn kunta mafqudan fa asbahta mawjudan datan kai rasashe ne yanzu kai samamme ne Allah shine wanda ya halitto ku sai ce min nafsin wahida daga rai guda daya wace rai ce annabi adam kenan ashe rai a arabiya mace ce rai ba ai mace dan yace nafsin wahida yace nafsin wahidin la an-nafs mu'annath warin ta'anifi majazi araftum Allah ya halitto ku daga rai wanda yake guda daya wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran Allah ya halicci matar shi wace ce wace ce to amma me yasa ake ce 'ya'yan adam ba ce 'ya'yan hawa'u saboda me yanzu kai dan mai kai ce kai ba dan hawa ba ne don ya ce wa halakka min haza wa basta min homa su biyun eh ita kanta ita kanta ana cewa ya shi ce kamar yaya matan shi kuma kai baka san a farkon halitta abin mamaki wai tsaya tukun ya halatta mutum ya auri kanwar shi yanzu أعوذ بالله يا شفاء أعوذ بالله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم أرام أنك توما أفرق الرأيوة هكا يا هلتا كما أفرق الرأيوة كتي domin ɗan annabi adamu ya auri 'yar annabi adamu wannan at the beginning kenan sai aka shafe ya haramta daga baya to kuma misali sai suka ce da Allah ya tashi halitta sai ga mutum ba uwa ba uba shine annabi adam ko bu gane bane kuma sai aka yi wasu ga uwa ga uba mu kenan ikon Allah sai kuma Allah ya yi wani ga uwa ba uba wane ne annabi isa to equation din bai cika ba sai aka yi ga mai uba amma ba uwa suka ce na na hawa'u ko ba ne ba ne kaga an samu balance equation saboda haka babu wani dalili ka ce annabi isa dan Allah ne ka mm ari ne Allah ya gara maka kawai ya nuna maka wa huwa ala kulli shay'in qadir arabtum saboda Allah ya halitto ku daga rai guda daya ya halitto daga wannan rai matar shi ita ce nana hawwa'u wa bassa minhuma rijalan kathira bassa ay nashara Allah ya yada daga su biyun nan rijalan mazaje da yawa wani sa'a ashe ɗan yankin caucasus da ɗan yankin balkan da ɗan yankin caribbean da 'yan addu'alul asiyawiyya da 'yan afirka da 'yan europe dukkaninsu wannan aya ta hada da su fari kake ni baki nake dukkan ku domin nafsin wahida ne so babu dalilin ji na fi ka da ina baki ko kafin dan kana fari ka'ida ita ce inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir arabtum saboda Allah shine ya halitto ku daga rego annabi Adam ya halitto matarsa daga wannan matar bassa aina shara wa farraqa ya yada mazaje da yawa mataye da yawa inda za ba ka census da Allah kai mana lissafin annisa'ul kanawiyat kawai matan Kano yaya ka san adadin matan mu a Kano kai mana lissafin annisa'ul kashnawiyat ina kenan katsina kai mana lissafin annisa'ul jigawiyat annisa'ul barnawiyat annisa'ul fallatiyat malam wahala zaka sha ba zaka iya ba sannan kuma ka ba mu grand total na annisa'ul najeriya Allah ya ce kafiran a lokacin da kai lissafi kana da adadi kaza to wata ta mutu a lokacin wata kuma ta zo duniya malam bar ma Allah aikin shi kawai ala ya'lamu man khalaqa wallatifal khabir to Allah shi ne wanda ya halitto ku daga rai guda da kuma ya halitto wato matarsa wa bassa ina maimaitawa ya yada maza da yawa da mata da yawa sai ce wattaqullaha allazi tasaalun tasaalun a wata qira'a ko riwaya tasaalun riwaya ruwa hmm imam warsh qira'a la warsh ba shi da qira'a riwaya ke gare shi wai sahibul qira'a نافع وكي رواية ورش عرفتم تساءل بشدة تساءل بتخفيف حفص عن نافع لا حفص عن عن عاصم تكترت ألن دا تساءل كوكي هذا جنا شيني تساءل كوكي هذا جنا دشي وانا دا الله كواني دا الله شيني وتس تو ألن نن دا كوكي هذا جنا دم كسان بيان بكاتا كوجد أورنش ashe ana haɗa juna da Allah ne ba a cewa dan Allah dan annabi wannan bid'a ne annabi bai karantar da mu wannan ba ba kuma alama kana son annabi bane da haka da ya karantar da mu da ya saka daidai ne mun da mutane suna suna faɗa daban nafsi dalili kuma daban ku ji tsoron Allah da kuke haɗa juna da shi walarham ay wattaqu an taqta'u arham ku ji tsoron kar ku yanke zumuntar ku fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil wa tuqatti'u arham kuna son ku yanke zumuntanku an ce zumunta ta ce ya Allah ka sada wa ka sadar da wanda ya sadar da ni wanda yanke ni ka gutsutsure shi kai kace kace da shi a'udhu billah kaga akwai zumunta na jini dan uwanka wa kani baffa anko akwai zumunta na musulunci dukkaninmu nan yan uwa ne saboda zumuntan aqida innamal mu'minuna ikhwa har ma za ka iska yan zumuntar imani ta fi ta jini wani lokaci a dan uwanka ne a Allah ya kiyaye kuma kafiri za ka gaje shi babu gado kuma kun gane ko so kar a yi wasa da yankin zumunta musamman wannan zamani da ko a waya za ka kira ka kira iyayenka da suke nesa kanin baba baba na kira ka ningashi kana lafiya kuma duk tsufanka in dai iyaye na raye tufa kai yaro ne akwai wanda zai kalle ce kai zo nan kuma dole ka tafi haka iyaye da suka mutu suka bar abokanansu ka ringa kai ma abokin baba ziyara ka dinga kai ma kawar mama ziyara ce ni ne wani sai tuna musu zumuntar da ke tsakaninsu da abin da suka kasance a baya Allah ta'ala ce ku ji tsoron Allahn da kuke haɗa juna da shi wal arham da kuma zumunta inna Allah lalle Allah kana alaikum ya tabbata akan ku raqiba is record keeper shine fassara mai sa'ido shine raqiba yana aje record akan ku shine raqib mai sa'ido akan ku mai kulawa da abin da kuke yi domin yana da waɗanda ke rubutu kan duk abin da kuke yi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya alamuna menene ma tafalu wannan ita ce aya ta farko sakon a farko kenan mu je ga aya ta gaba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الآية آية تبيوكينا سورة هدو وآتوا اليتامى أموالهم كفبيوا مرايو dukiyoyinsu to kaga daga cikin darussan suratu annisa ta fara mana da jin tsoron Allah don ya ce ita ƙorabu kuma ta yi mana bayani akan ga ma farkon halittanku an gane ko kuma ta nuna mana Allah nan da shi muke haɗa juna da shi dan Allah muminin ka ce dan Allah sai sauko an ka kai shi bango ai shi yasa mumini in ka tsinka sai ma ka cuce shi Allah wani ka rantse mai da Allah sai to shikenan ba ka ce Allah ba shi yana ganin imanin nan naka ba za ka rantse da Allah kan ƙarya ba to wannan yasa wasu suke amfani sai su yi cuta din ba dai amince da Allah ba ku rantse mai din to waɗannan cikakkun fasikai ne Allah ya cire imani kirin tare da su in dai har za ka ce Allah to ya kamata ka san matsayin shi ka kiyaye barin faɗi wata magana za ka iske wasu misali sai ka ga a wasu wurare yan suna bikin aure sai ga sun sa kaɗe-kaɗe ana cashewa ana kiɗa a unguwa tsakiyar mutane ko an kira sallar la'asar ko azarar ba sa tsayawa ashe ba ku girmama Allah Allah da ya ba ku dukiyar auren da ya kamata ku gode mai sai kuma gashi kuka juya mai baya saboda wai kuna bikin aure na ɗauka za ku yi wannan cashewa yadda shari'a ta ce shari'a ba ta hana ku ba yi amma ba a yadda kuke yi ku hana mutane nutsuwa ku tsokano ubangiji sannan kuma ce Allah ka ba mu zama lafiya bayan kun tsokano ubangiji din misali to ku ji tsoron Allah Allah ka sa mu ji tsoron ka to matsala ta biyu matsala ta biyu sai ce wa atul yatama amwalahu ku ba marayu dukiyoyin to wane ne maraya maraya duk wanda uba ya rasu kafin ya kai gaba ta balaga wannan maraya ne ko kuwa bai balaga ba ba a kallon maraitaka ta janibin uwa ta janibin uba ne sai da ce yau maraya ne saboda ganin uwa ta rasu akwai abin da muke kira wato alhanana al'umawiyya an gane ko wato motherly affection ƙauna irin to ya rasa ta misali amma ba ka ce maraya ne amma ya rasa uwaye dole ka ce maraya ta wannan janibi ne malam ya ce masu cin kayan marayu za a kai su wuta su soyu maraya ne a ci dukiyar har an ba mu labari a kuma su yawo da mota su je filaye na mutane filaye a a ce wani alaji na maraya na maraya ne malam je ka rubuta ya samu lauyan shi jairin lauya rubuta komai ya kwace menene ai kuɗi ne to kuɗin ka ya zama wuta a gare ka kai lauya da ka lauya magana jahannama za ta lauyar da kai wallahi al'azim za ka lauye a lauye ka fi lauje lauyewa domin da kai aka haɗa kai aka yi zalunci ka ce a alhaji haza haram kudin ka kudin me kudin bala'i kudin kamaya kamaya ba zan yi haka ba na ba da misali don yana faruwa ne ina fata an gane ko to ku ba marayu dukiyoyinsu an mutu an bar yaro da kudi mai yawa sai aka ce to ai kuwa wani mutumin kirki ne da Allah ku ɗauki kuɗin nan gadon da ya samu yana da miliyan ɗari masha Allah ko miliyan ɗari kuma yaron ɗan ƙarami ne ba ma yaye shi ba tukun sai aka gaba wanda ya cancanta irinka to ba an haɗa ka da jarrabawa babba wallahi al'azim saboda kuɗi shi umin abu ne yakan sa mutum ya kauce tab in yango hancin kuɗi ya ƙi gaskiya ya zama munafiki ko zama mai hasara saboda kuɗi kawai ko da kuɗin na kamaya kamaya ne kuwa to da haka abin da nake cewa aka ce to ga wannan naira miliyan ɗari na wannan yaro ne sai aka ce an gamsu da nagartarka don Allah ka sa cikin dukiyarka kana kasuwanci to ya za ka yi ɗayan biyu ko dai ka ce wallahi ba zan iya ba ba huta ba in ku har ka yarda to ka yarda da sharaɗi ka ce zan karɓi kun ce miliyan 200 ne ko? to kila ma you are worth billions kana da billions ɗaya kai kudinka ya girme na shi da miliyan 800 kenan inda na iya lissafin da kyau ne to me za ka yi da wannan ko to sai ka karɓa to sai ka ce to ai a rubuce dama ina zuwa dubai ne ina harka in je saudiya in je kaza kaza in je ainihin kaza kaza kaza to a rubuta zan dinga kai kawo da dukiyar saboda na yauƙaƙa ta na jalauta ta ta kumbura kumburi mai albarka amma sai an biya ni ladan hada-hada wannan ai ba laifi ba ne a rubuta duk tafiya zan cire kaza idan kuma ka to ai ni taimako ba na bukata ko kwabo zan yi saboda Allah ne ba babban magana ke mai irin wannan sai wanda Allah ya zaba amma da in ka ce a biya ka dole a biya ka to sai ka tara yan uwan wannan yaron to kun sa wani abu riba kunji kunji kunji kunji a kul aka baka irin wannan kudin ka gaba ba a ma kula da kudin ba an barka sai ka ce ai ba ma kula ai kila su mamance sai ka mai da shi cikin kudinka kuma ka yi mirsisi ka ce baka sani ba a wannan fa bala'i ne babba musiba ce babba mafi alkhadi karka karba ka ce wallahi ba zan iya ba ba shi kenan ba karkari a zarge ka ba za ka yi taimakon da zan kare ban taimaki kaina ba ba zan iya ni na san raunin kaina ni na gani shi fi alkhari da ka karba sannan kuma ka yi abin da yake ba daidai Allah ka samu kiyaye amana ku ba marayu dukiyoyinsu wala ta tabaddalul khabitha bit tayyibi kar ku cakuɗa mummuna da mai kyau mana ku ɗauki ainihin abu wanda yake na halal ku cakuɗa da ainihin haram dan ku ba shi haram ɗin miƙewa ku ce halatta lalalala ko a magana ba a tadalisi a hadisi an gane ko? a ɗabi kuɗin da yake na cace ne na riba na giya mace a karonci kaga khabith ne ku ce za ku haɗa da kuɗi wanda yake mai tsafta za ku yi aikin Allah da shi inna la ta'ala tayyib la yaqbalu to kar ku cakuɗa abinda za ka ba Allah ba shi mai kyau yanzu ka dara idan ka tsinci dubu ɗari a kan titi haka ba naka bane abinda aka ce ka yi cigiya shekara guda cur ka nemi mai shi karka ce na ni ba naka bane in ka shigar da shi cikin abu naka na halal to ka ca kuɗa alhabib bi tayyib amma inda za ka tsinci kuɗin da gaskiya kimar kuɗin ma ta yi ƙasa yanzu misali da Allah idan ka tsinci naira hamsin yaya naira hamsin sai ka tsinta a waje a ci ko a ci giya shekara guda naira hamsin tana da wata kima a ci giyarta da zo kana na tsinta hamsin kai da Allah ke shi naira hamsin me za a ci misali kimar ta yi ƙasa dan uwa it has depreciated deeply amma inda za ka tsinci naira ɗari biyar fa ok da ɗan kima kima yau an kai jallin da yau dan ka ce kana da miliyan to menene miskin ibn al-masakin a gun wasu yanzu fa an tashi daga ainihin club din millionaire an kuma billionaires ai mana trillionaires saboda kin a shiga septillionaires ai ta yi dai to kai dai ka tsaya Allah ya kawo miliyan sama da miliyan da amma mai albarka mai daraja Allah ka bamu kar ku cakuɗa ƙazantacce da tsaftatacce sannan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum dokoki ne ake bamu kar ku ringa cin dukiyar ku duki zuwa ga taku ku ce ku hada kan ku ce duk namu ne gaba ɗaya mm shi san aka baka irin wannan to ka bude wallahi wurin ajiya na musamman wallahi na je wata ta'aziyya a zariya kwanan nan a cikin birni a wata unguwa a ƙwarbai sha'awar da abin ya bani shi za nake so na faɗa sai suka kira ni faɗakarwa a taron mata suka ce ai akwai wanda ta rasu kuma ita ce mai kula da ajiyar kuɗin makaranta ta islamiyya suka ce duk abin da aka bata na ajiya shekaru aro aro bayan rasu ta aka je aka ga wato a cikin gwamnati take tarawa har wani kuɗin ma ya ɗan lawaye cikin nairorin amma kuma bai ciwon kai ba suka ce malam mai hasaran mace mai amana mai kula to don Allah mutum ya bar duniya da irin wannan shaida bai fi a ce ko rakiya ce da gashi ba to sai an danne zuciya sai an yi fada da zuciya Allah ka ba mu karfin zuciya Allah ka ji kanta ka ji kanmu gaba daya saboda Allah ta'ala ke cewa kar ku ci dukiyoyin su zuwa ga naku dukiyoyin innahu haka din kana ya tabbata huban al-hub az-dhanbul kabir zunubi ne kabir mai muni ba naka ba ka haɗa ka ce naka ne Allah ka kyashe mu aya ta gaba وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا الله تبارك وتعالى يجي آه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وتتربا idan kuna jin tsoron rashin adalci game da marayu wannan na da dalili cewa za ka iske a mutum idan misali aka ba shi ajiyar yarinya maraya kuma ga dukiyoyinta a hannun shi yana son ya aure ta ba yar washi bane sannan yana tunanin dukiya zai da ita to tsoron abin da za game da ainihin marayun to ai ba sai su ba ai ai kuna da mafita ai don me za ku shiga cikin wannan tarakukuwa din fankihu ma tabalakum minan nisa'i ku auri abin da ya muku daɗi na daga mata kun gane masana bibiyu wasu lasa ko uku uku haka ne waru ba ko waru hudu wannan lissafin akan menene akan mata ne ko wurin ba ku wani abin mamaki waya ka samu cikin batattun na masu ƙur'ani zalla a misra sai ke ce ai shi fa sallah fa kawai zai yi sallah biyu raka'a biyu a sallah wato mai raka'a biyu mai raka'a da raka'a saboda qur'ani ya faɗa hujjar shi alhamdulillah ja'il malaikatu rusulan uli ajnaha ke masana to kaga raka'a biyu kenan wa thalatha magariba ta fito wa ruba'a hudu. ana maganar mala'iku ne masu fiffike bibbiyu uku uku ko hudu amma ka ji inda ya shiga wata duniya kuma saboda tsabar jahilci ɗayansu kuma a misira cikin waɗannan masu ƙaryan ƙur'anin nan sunan shi wai muhammad hidaya kafa hidaya wai ce shi ai sallah sau biyu ma kawai zai yi malam bata tune fa shi sallan da ƙur'ani ya faɗa biyu ce kawai daga alfijir felisha kuma hujjar shi ƙur'ani sai janyo aya ta hamsin da takwas a cikin suratu annur ya ayyuhan lazina amanu la yasta'adhinkum allazina malakat aymanukum wallazina thalatha marrat min ba'di salatil fajr to salatil fajr fajr fajr nasam وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لك تكون غنيكو الفجر العشاء بازن أزهر با. والله مالن kusan tun da garin batattu ne a misra za mu yi daura na gaya muku akai da yaddan Allah da yaddan Allah kuma tambayoyin nan za mu kara ko yan media ku shirya za mu kara tambayoyin mu jefa kawai don bayani ga al'umma ba ranka da wani makaluki abadan to ka hikimar shigo da wannan ka ganin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa me ku auri abin da kuke so ma abin da ranku ya muku sukari na mata in ma sukari mai daɗi ne kenan abin da ranku ya muku daɗi na mata ku auri bibbiyu uku uku kuma an daɗe ana sa masu wannan shirmin zamanin shehu dan fodiyo akwai wanda ya ce ai auren mata sama da hudu ne aka ce kai ya ce ƙur'ani ne aka buga ya ce Allah ce masana bibbiyu wasu lasa to biyu ba uku nawa kenan waro ba mu je zuwa ba in kristin Allah ta yi dudu 9 plus 1 fawahida fawahida goma kenan aka ce an yi ci haka abin yake bata bata likitan ƙorani shine annabi muhammadu duk duniya mutanen kirki suna daga sun san wannan baka isa ba ban isa ba in fahimce sai na koma zuwa ga wanda aka ba shi Qur'an saboda wa ma yantiqu ba ya furci saboda haka kenan hadisin shi ma wahayi ne dan Allah ne ya faɗa ai da Allah ya ce Qur'anan tibyanan li kulli shay ai daga cikin sai Allah ya ce komai kai Qur'ani to ina raka biyu a Qur'ani ina raka uku ai ma'anan tibyanan shine mai bayanin Annabi Muhammadu ai dan yace litubayyana lin-nas arabtun to alaƙa ce magana ke tada magana nan Allah ta'ala ya ce idan kuna tsoron rashin adalci game da misali marayu to sai su ku aure abu Allah ya ba ku dama ku aure cikin mata bibbiyu uku uku hurhudu to bibbiyun nan ana nufin 2-2 ba kai ce 2 plus 3 ko ba ana nufin cewa dole in ka tashi sai ka fara da biyu ba a'a shi yanzu ya halatta saurayi tashin farko a wurin mata uku gaba ɗaya ya halatta har hudu ko masha Allah amma kun taba ganin haka a ce wani yaro masha Allah tashin kuɗi ba'arakallahu fi ya kwashi hudu kara kuma shi kadai to laifi ne amma wanci ba a saba ba ne akwai abin da convention na mutane bai saba ba ka tafi kan al'adu da kuka saba ko yanzu barin tambaye ko yaro ne ya gama ce yau ya ganta yau suka fara taɗi yau aka ɗaura aure yau ta tare zai yiwu in har yayi auren yayi har ya yi mana to amma kila a yi kitso da kwarkwata shi yasa abu muhimmi shine taɗin nan da ake yi conventional yana da muhimmanci a je a yi taɗi ka fa- ta fahimce ka kuma taɗin nan na sha faɗa abu hudu ne yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne menene a ina ne yaushe ne ne za ka je taɗin ka je taɗi da 'yar mutane ido na ganin ido da la'asar duk wanda ya je taɗi da budurwa bayan karfe goma dare to munafinci ne ku ji da kyau samari gayu wallahi ku kiyaye kuma kada iyaye ku ba da dama a ce a zo taɗi da 'yarku bayan goma dare are you not disciplined ku ce karka zo mana taɗi da 'yar mana shari'a ta yarda a yi taɗi courtship don ku fahimci juna halal amma sai ka ga wasu sun je taɗin ma a billah ta jingina a jikin shi a billah wannan an shiga abin da bai kamata kana ɗan musulmi ina mutuncinki ke daga gidan Allah ya ce annabi ya ce haba ya yarmu haba kai ɗanmu ina ƙur'ani da sunan ku take saboda ka yaushe ne ne ku iyaye ku ce ka zo taɗin nan bayan la'asar ko bayan maghariba ko bayan lisha immediately shine yaushe ne sannan kuma zuwa yaushe ne ne duka duka minti talatin na sha faɗin wannan aure da yawan gaske in dai kai in dai kai ba wani irin dolo galbotari ba ne in dai bayani za ka yi na advertisement ai talla ne ai kawai ni ne wani dan wani jikan wani ba shi ke nuna misali wannan din dai kana da hikimar bayani ga nan na zo khalas kuma wannan duka duka minti talatin ma yayi yawa ka dai convincing din mace talatin ma yawa amma ku je kuna ta wani tadi a ɗauko abin da bai kamata ba kuna kuna ɓata ma juna lokaci saboda haka yaushe ne ne timing sannan kuma longevity zuwa yaushe ne ne how long minti talatin nishara ta kenan sannan kuma menene content na discussion ɗinku akan me za ku yi magana to kaga wannan shi zai iya determining shi zai yanke hukunci talatin yanzu misali sai kace je ki haddace min hurmat alaikum umma hatik misali ki je ki haddace in nazo tadi ki kawo ki ja in fassara miki eh idan ka iya ba Ka iya. in muka iya ba fa sai ga tatsuniya ha sun ina ba ku shawara samari in kuka je taɗi ku ɗauko ayan ƙur'ani ke je ki haddace ka ba ta hadisai kamar guda uku kai ma ta baka shi yasa ka nemo mai ilimi karku zaman jahili shine yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne menene kuma a ina ne a kun kuka je kuna taɗi a wuri keɓaɓɓe inda ba mai ganin ku kaga ba tsoraci Allah ba ko ka ɗauke ta a mota mai gilashi wanda yake mai duhu ba tsoraci Allah ba a kiyaye hikimar shigo da wannan saboda an ambaci mata ciki ita kuma mace ɓangaren namiji ce duk da namiji baya cika namiji in ba shi da abokin rayuwa kuma lokaci ne haka kuma dukkanin mace ba ta cika idan ba ta da ainihin abu saboda farkon rayuwar haka aka fara ai mun ji ayar aiko ya lito ku daga rai daya daga ran yayi matar shi daga nan yayi mutane da yawa to kenan shi babu wasa bane aure institution ne da ba a wasa da shi duk waɗanda ke kira zuwa ga rashin aure to sun ce sansalar ɗan adam ta lalace masu cewa avoid early marriage ani sun ce aure da wuri amma ba ku cewa avoid early fornication me yasa ba ku ce ani sun ci zina da wuri kuna yada condom da yawa a'udhu billah arabtum saboda haka ku aure abin da kuke so na mata bibbiyu ko uku uku ko hudu nan qur'ani ya tsaya fa in khiftum idan kuna jin tsoro Allah ta'dilu ba za ku iya adalci ba to fawahidata nawa ma malakata imanuku ku auri ɗaya kawai ko abin da hannun daman ku ya mallaka yawanci masu magana cewa ai su feminism ne da wannan suke kafa to ai kudin ma da Allah ya ce Allah ya ce in ba za ka adalci ba to wanda zai iya adalcin fa ashe manufar ku a daina auren kana aure kuma gaskiya ne in ka san ba za ka yi adalci ba to adalci abu ne kamar guda hudu naskan mat'am malbas mabit ka ba ta ainihin maskan matsuguni ka daidaita ta a kul ka ce a ai an ce a fiƙiyo wani fiƙiyo wai idan ka auro mace gidansu gidan marasa hali ne to ka ba ta ci irin na talakawa kuskure ne idan ku daga gidan masu wadata ne ka ba ta abinci a wadace zalunci ne ran kiyama sai mutum ya zo wa shiquhu ma'il bangaren jikin shi kamar yana yana da paralysis a'udhu billah a'udhu billah haka hadisi ya tabbata kai adalci amma adalcin da ba za ka iya ba ka daidaita son su daya wannan ba za ka iya ba ba wannan ake magana akai ba araftum saboda haka in kuna jin ba za ku iya adalci ba to ku auri daya ko abin da hannun daman ku ya mallaka lokacin da ake yin auren kwarkwara kenan ba a yanzu ba zalika adna Allah ta'ulu yin haka shine yafi kusa da ba za ku yi adalci ba za ku yi rashin adalci shine ta'ulu kenan wasu suka ce Allah ta'ulu wai Allah takfar iyalun kada iyali yau ala shine kar ku kauce daga hanya kar ku bode daga hanyar daidai ina fata an gane ko za mu samu aya daya za mu samu daya to shi kenan yan uwa za mu tashi aya ta hudu da yardan Allah shine wa atun nisaa sadaqatihinna mihlatan tsakanin mu da Ramadan kwanaki a na ƙara karatuwa kwanaki a hudu ba ya zama dole in wannan bayani na yi magana cewa alhamdulillah dawo musalla ka'in da na'in kusan shekara ɗaya kenan da dawo masjidin sahaba da ayyuka na ibada da addini Allah ya saka mu da alkhairi mu yi magana kan ainihin carpet din nan wannan muna faɗa ko da wani sako zai kai gare ka muna bukatar canjin carpet a wannan masallaci da sauran ayyuka muhimmai muna da alhamdulillah bangaren mata gashi nan wani dan uwa ya gina wuri mawalwaci masha Allah kuma akwai ɗalibai mata daga wata unguwa musamman suka ɗauki gaban gabaran kulawa da bangaren mata Allah ya saka musu alkhairi to duk wani abu da ya kamata kai ma kai misali mai cece gudunmuwarka wannan wuri fiye da shekara ashirin da shida zuwa da bakwai Allah ke yada sako na addini shekaru aro aro muna godiya ga Allah kan wannan to baya ga zuwa jin karatu mai cece gudunmuwarka ta fuskar kuɗi ko ka san wani zai iya ka ce to Allah ka zo ka sami shugabanci na masallacin nan da Allah mai ake bukata alhamdulillah ga mu da AC nan masha Allah da sauran abubuwa muhimmai saboda haka ina faɗa ne musamman ne magana kan kafet muna son kafin ramadan cikin ikon Allah in ka san wani ku faɗi wannan saƙon a zo a canza mana a gyara mana shi da duk abin da masallaci ke bukata da hada mu na wajen azumin ramadan za su gaya muku da duk abin da ya kamata account number na masallaci ko in ce na ainihin wannan karatu za ka iya turowa ko ka zo ka sami ko ni ko ka sami malam muhammad al-awal akili zakirai na'ibi in kana da taimakon da za ka yi wannan na gaya ne ku gaya ma waɗanda za su iya akwai wanda ke cewa to ai malam bai yi magana ba to mu yi magana din Allah ya ba mu ikon taimakawa da irin abin da Allah ya hore maka kuma aikin da wannan masallaci yayi alhamdulillah na rabon kayan abinci wannan Allah ne ba mu muka yi ba muna godiya ga Allah kan wannan ni'ima da kuma wannan kyauta Allah ya samu dace insha Allah sai idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sati mai zuwa kenan to sannan kuma akwai ina jin ya gaya muku ɗazu lokacin sallar juma'a ko buɗe sabon masallaci na juma'a masallacin islahul umma wanda ke rashin jagorancin dan uwana marigayi dr abdullahi muhammad yan kaba allah ji kanshi wanda za a yi juma'a mai zuwa to kasancewa ta sun jagorantar da ni kasan babban liman a wurin to muna sanar da al'umma ta yiwu juma'a mai na son ja sallah ta ba zai yi gare ni ba ban ce ku bar sahaba ba a tsaya a yi sallah amma can za mu tafi a yi sallah a wurin Allah ya samu dace inda tambayoyi a karanto mu ji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh